إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب تحت كل شعرة جنابة an binciko abin aka ce a ji a binciko ko ibn maja da kanshi zai bada jawabi eh yace tahta kulli janabatin tahta kulli sha'aratin janaba karkashin kowane gashi akwai janaba wannan fiqhun imamu ibn majah kenan da ya fitar cikin hadisi ko da yake hadisi mun karanta hadisi ai mun karanta shi Abu Dawud da Tirmidhi suka ce da'ifi ne amma aka ce tahta kulli sha'aratin janaba wai me kenan karkashin kowane gashi akwai janaba to me kenan me yake nuna me yake nunawa a wanke me a wanke eh a wanke me da me kenan gashi haffata قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث ابن وجيه قال حدثنا مالك ابن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة وإن كان سند هذا الحديث ضعيف أما فقه الحديث mai fikihun hadisin ke karke koya mana kenan a wanke gashi da fatan kai قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما بينها صلوا لي قد أبير أسماء الظهر لأسر مغربة إشاء da juma'a zuwa juma'a da wa'ada'ul amana da ba da amana kaffaratu lima bainahuma lima bainaha yana kaffara ce yana kankare laifukan da ke tsakaninsu kananan laifuka kenan qultu wa ma ada'ul amana sai aka tambayi Abu Ayyub al-Asari ina mana ada'ul amana qala ghuslul janabati yace ai wankan janaba shine ada'ul amana fa inna tahta kulli sha'aratin janaba وهذا وهذا السند ايضا ضعيف قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الاسود ابن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زازان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي الله صلى الله عليه وسلم يتي من ترك موضع شعرة من جسده duk wanda ya bar wankan janaba ko haila ko nifasi sai ya bar waje ɗaya na gashi ɗaya karkashin gashi ɗaya da bai wanke ba min janabatin lam yaghsilha fu'ila bihi kaza wa kaza za a yi masa azaba kaza da kaza da kaza minan nari na gauta qala ali sai sayyidina ali yace fa min thumma adaitu sha'ri wa kana yajuzzu sayyidina ali yace tun da yaji wannan magana sai ya dauki gashi shi zama kamar abokin gaban shi kenan abokin adawarsa kenan yana sassa yana sassa gashi baya bar shi yawa وهذا الحديث أيضا هو الثالث سنده ضعيف باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل باب da yazo mace tana bacci ta yi mafarki wani namiji na saduwa da ita ko maniyi ya fita ko kar maniyi ya fita in maniyi bai fita ba sawa'an namiji ko mace wanda ya mafarki yana yana jima'i ya tashi maniyi bai fito ba wanka amma sawa'an namiji ko mace wanda ya mafarki yana jima'i sai maniyi ya fito to wanka ya kama kenan ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت تتي لك أم سلمة تتي جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم تازو جمع الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل sai ta tambaya ta ce ya manzo Allah mace ta ga a cikin bacci kamar abin irin abin da namiji ke gani mana ta yi mafarki ana saduwa da ita kenan qala na'am sai ce eh haka na yiwa idza ra'atil ma'a faltaghtasil in mani ya fito wanka ya kama ta kenan fa qultu fadahtin fadahtin nisa yace ai kin kunyata mata kin kin kunyata mata wannan ba magana ce da ya kamata a fito da ita ba wa hal tahtalimul mar'a mace na mafarki kuwa ana saduwa da ita halan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama taribat yaminu shi manzo Allah ce taribat yaminu shi matarsa ke ne ke magana da ita fa bima yushbihuha waladuha idan ji taribat yaminu in mace ba ta da maniyi yaya ake danta yayi kama da ita ya ake danta yayi kama da ita akwai wanda suke har yanzu suna ganin mace ba ta da maniyi ai ba addu'a ba ne jikon magana ne suna faɗa ne ba sa nufin addu'a mana hannun ke ya damfare da ƙasa shi kenan kawai ba ana nufin addu'a ba ne ba ana nufin addu'a ba ce da mudgunta fabi mai shibihuha waladuha in mace ba ta da maniyi yaya za a yi yaya ake ɗanta ya kama da ita an fahimta قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم iza ra'at zalika fa anzalat shi manzo Allah ce in ta ga ana saduwa da ita kuma ta fitar da maniyi fa alaiha al-ghuslu wanka ya wajaba akanta fa qalat ummu salama sai ummu salama ta ce ya rasulullah ayakunu hadha haka yana kasancewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har mace ta fitar da maniyi ai ba ta san mace ta fitar da maniyi ba qala na'am sai ce manzala ce i ma'ul rajuli ghalizun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar fa ayyuhuma sabaqa aw ala ashbahahu alwalad sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'kida dan a karfafa cewa mace ita ma tana da mani sai manzo Allah ce ay maniyyun namiji maniyyun namiji mai kauri ne fari maniyyin mace kuma ya tsinkakke ne asfar bai fari kamar na namiji ba fa ayyuhuma sabaqa aw ala duk wanda maniyinsa ya fara fitowa ko yayyawa duk sa'an da mutum ke saduwa da matarsa abubuwa guda biyu ke faruwa lokacin da za a yi inzalin wa ya riga yin inzalin in namiji ya riga yin inzalin abinda za a haifa cikin sai zama namiji in mace ce ta riga yin inzali sai abinda za a cikin sai zama mace wajen riga wanda ya riga inzali ke to bayan an inzali ko ka riga ko ta riga wa maniyinsa ya fi yawa wanda maniyinsa ya fi yawa sai ɗan da aka haifa ya kama da ɓangaren shi in maniyin mace fi yawa sai ga ɗan ya ɗauko kamannin kawunansa in maniyin namiji ya fi yawa sai ɗan ya ɗauko kamannin baffanninsa to ya ake a ɗaukin namiji ko mace aka ce lokacin da ake jima'i wanda ya riga inzali in namiji ne to sai cikin ya zama ɗan namiji in mace ce sai cikin ya zama ɗan mace an fahimci wannan matsala ko in musulama take mamaki ya za a ce mata ta yi izali manzo Allah ya tabbatar mata har ya iya siffata kamannin mani namiji da kamannin mani mace قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن يزيد عن سيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل mace tana mafarki tana bacci ta yi mafarki wani namiji na saduwa da ita faƙala laisa alaiha ghuslun hatta tunzila wanka baya wajaba a kanta sai in ta yi inzali mana mani ya fito kenan kama annahu laisa ala rajul ghuslun hatta yunzila haka kuma in namiji ya mafarki na saduwa da mace ba wanka baya wajaba a kan shi sai ya yi inzali an fahimta wayannan matsaloli an mun warware su mun warware su tun cikin buhari ko cikin tirmizi ko muslim aka yi bayani cewa abin da ke sa na jin daɗin saduwa da juna mana gabobi ne ɓangarori ne guda uku kwakwalwa da zuciya da hanta ko koda ɗayansu duk sa'an da kwakwalwa ke lafiya ba damuwa ba komai to za a ji daɗin jima'i sosai duk sa'an da zuciya take waɗannan guda uku duk lokacin da yaro ke saurayi ba shi da matsala ba matsaloli gaban shi ya fi ƙarfi ya fi kowa jin daɗin jima'i sai suka ce duk sa'an da mutum ya tashi zai sadu da matarsa sai da ya je zai fara saduwa da ita sai sha'awar ta gudu sai aka ce akwai matsala ta kwakwalwarsa kwakwalwarsa ta shiga damuwa sai je zai sadu da matarsa sha'awar tana nan har ya fara saduwa da ita yana tsakiyar saduwa da ita sai sha'awar ta gudu aka ce wannan damuwa ne a cikin zuciya yana saduwa da ita farko yana jin daɗi sai lokacin dab da ya inzali sai sha'awar ta gudu to matsala ce ta hanta ko koda an fahimta wayannan matsaloli kenan guda uku to in duk suna nan lafiya to shine komai ke tafiya lafiya amma duk wanda yake cikin damuwa sosai kamar manyan 'yan kasuwa kamar manyan 'yan siyasa kamar manyan wayanda da'ima kokolonsu da ma suke sai ga sha'awar ma tana gudu ba ta samuwa da yawa haka zuciyar in ta shiga damuwa sai ga komai yana zaune aka buga waya ai dala ta tashi yau ta kai kaza sai buga waya biro da canji ina dalolin da muke da su a ce ai mun sayar da su jiya sai zuciyarsu ta yi mai sai zuciya duk abincin da aka aje ma ba zai ci ba zai ji daɗi ba me yake jin daɗi sai dai ya ɗauki remote ya kama nan ya kama nan ko ya ɗauki mota ma ya kama yana tafiya dai don ya ji sanyin ransa to waɗannan su ne abubuwan da ake suke suke taimakawa wajen jin daɗin jima'i kenan kwakwalwa zuciya da hanta ko koda an fahimta to sa'an nan sai suka ce mace yanzu ai an tabbatar da cewa mace tana da maniyi kenan kuma tana mafarkin ana saduwa da ita ba sha'awa kenan ba to wani lokaci mace takan zo sha'awar ta dauke ba ta jin daɗin jima'i na ga wata ta shekara ashirin da biyar ashirin da wani abu a gidan aure ba ta taba jin daɗin jima'i sai dai mijinta ji daɗin jima'i da ita ita ba ta taba jin daɗin jima'i ba to wannan ya danganci kwakwalwa wani lokacin da za a aure ta wani bai sami bai samu sa'an ya aure ta ba wani ya kasa shi sai ya je mata sihiri shaidanun na tare da ita suna rike da kwakwalwar tasha inda ke ke karban sako ya aiko sako na jin daɗin ba za ta ba jin daɗi ba sai in an yi rukuya an kirawo shaidanin an ƙona shi ko aka sa ya warware wannan abin tuma a ƙona shi sai ta koma tana jin daɗin rayuwarta ko kuwa tana jin daɗin saduwa jima'i sai ta je za ta haihu sai aka ga bayan da za ta haihu sai an ai mata ƙari yadda ake faɗa likitoci suka ce ƙarin yadda ake in aka ƙara haka sai a yi dama kamar v haka za ta samu lafiya amma a wajen tsoro ko rikici ko menene ko rudewa nasin ɗin da aka tsaga ɗin sai aka kwana ta hagu suka ce an ɓata tashar da ke aika sako na jin daɗi da kwakwalwa to ita kuma irin wannan ya za ta yi to akwai hanyar da ita kuma ake bin ma irin waɗannan sai jin daɗin ta ya dawo an fahimta amma namiji amma in shaiɗanu ne suka zo suka haifar mata da wannan dole sai an kira shaiɗanin ya warware wannan abin sa'an nan sai ta koma tana jin daɗi in ba haka ba ya zama mata ciwo kenan ba za ta ba jin daɗin jima'i ba har abada ai an cutar da ita kenan ko babu ma ja'a fi ghuslin nisa'i min aljanabati babin da ya zo na mata su yin mata yin wankan janaba wajen mata قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أم سلمة يا من الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة يا من الله صلى الله عليه وسلم نيمة تشيد نكي دور غاشن كينا أشد كو ظفر رأسي kisan gashin kaina in zai yi wanka janaba sai na kwance sai na warware kisan faƙala sai ce inna ma ya ki an tafi alaihi salata hasayatin min ma'in ya ce ai ya wadatar ki ɗebi ruwa su uku ki kwarara a wajen ki ci cuɗa sun matufidi alaiki min alma'i fatat hurina sa'annan ki wanki zuba ruwa sauran jikinki kin tsarkaka kenan au qala fa idza anti qad tahurti shikenan kin tsarkaka kenan ba sai kin kwance wankan janaba ba sai kin kwance kiso ba kiso ya kasu kashi biyu akwai kiso da ake yi a sa zaren leda a daura gashin har izuwa a daura gashin ba ba ba wan ko wankan mai aka yi ruwa ba zai shiga cikin gashin ba amma gashin kansa aka kama aka kisa shi kansa da kansa in aka zuba ruwa aka kwarara ruwa aka cuccuda aka bubbuga yana shiga ko ina an fahimta to shi ne aka ce in wankan janaba ne ba sai ta kwance kisa ba saboda sai ta yi yana yana faruwa kullum zai zama wahala amma in wanka haila ce aka ce da yake wata ne zuwa wata babu da ba laifi sai ta kwance kisan ta yi wanka ala haddathana abubakar bin abi shayba ala haddathana isma'il bin ulayya an ayyub an abi zubair an ubair bin umair qala بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقلن رؤوسهن نانا عائشة تجي labari cewa Abdullahi dan Amr yana ce yana yana tilasta ma matarsa in za su yi wankan jaraba su kwance kisan su fa qalat sai ta ce ya ajaban libn Amr hadha mamakin dan Amr wannan dan Amr karambani kenan afala ya amurhunna an yahlikna ru'usahunna to in zai ce dole su kwaro to ya ce su aske gashin kan mana لقد كنت لقد كنت تبس داهر لا كسنتي أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد tabbas na kasance ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna wanka a cikin mazubi guda ɗaya fala azidu ala an afruga ala ra'si thalatha ifragati ba na ƙari kan na ɗebo da kamfata ruwa su uku da kwarara a kaina na cuccuɗa da bubbuga ya shiga ko'ina ba na kara kan su uku manzo Allah bai taɓa cewa sai na kwanci gashin ba shi Abdullahi dan Amr yake cewa su kwanci gashi to yace su yi aski mana gaba ɗaya a huta ta yi masa gyara kenan ko eh babu aljunubi yanghamisu fil ma'i da'imi ayujzi'uhu mutum yana da janaba sai samu ruwa da yake sai kamar ruwa dai da yake kwance baya gudu sai fada ciki wanka yayi eh wanka yayi قال حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصرياني قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب كان ينكو يفادى تكيور وند بايا غدو ينا سيوجي ايا الحالين هذا جنبا يتي يا يوانكا فقال كيف يفعل سيأكا سيما أبو هريرة تويا يا زي ya ba hurairar fakala ya tanawaluhu tanawulan sai ta ɗibowa yana furarawa ya ɗibowa yana furarawa to wannan matsala ce da malamai a hanaf su yi magana shafi'iyya su yi magana malamai su yi magana akan haka wani irin ruwa ne ruwan da yake ba shi da yawa kaɗan kenan amma in ruwan ya kai ya balagal kullatai ne wanka yayi in ruwan na da yawa wanka yayi to irin swimming pool kuma da ake yi wannan shi ya sha bamban da wancan da ake kamar mai kama da kududdufi baya zuwa ko ina kuma bashi da girma saboda swimming pool ana iya bude ruwan ya tafi a sake zuba wani in ai wanka yayi ko bai ba babu alma'u min alma'i babu ai ruwan wanka na wajaba ne in aka fitar da maniyi ruwa maniyi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غدر ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر, مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige gidan kofar gidan wani mutum cikin mutanen Madina sai ce a kira shi fa kharaja ra'suhu yaqtulu sai fito a guje kanshi na yana zubar da ruwa fa qala la'allana ajalnaka sai manzo Allah ya ce hala mu ma gaggawa mu ma gaggawa ina mana gaggawa kana saduwa da matarka aka ce muna kiranka kala na'am yace eh haka ya kasance ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala sai manzo Allah ce tayyib idza ujilta aw kuhitta in aka yi ma gaggawa kana cikin saduwa da matarka aka kira ka aw kuhit alqahatu ba kamfan ruwa kenan ba alqahat ma ma'ana alqahat fari mai kamfan ruwa mai fari rashin ruwa ba shi kenan ba iza in aka yi ba gaggawa ko kuwa a kai jima'in mani bai fito ba fala gusula alaika wa alaika ludu ba sai ka yi wanka ba sai ka yi alwala suka ce wannan hadisi sahihi ne amma an shafi an soke wannan hukunci shi ne mana alma'u min alma'i da haka yake in mutum ya sadu da matarsa in ba ya inzali ba wanka bai kama shi ba to daga baya sai aka zo fitan mani yana wajabta wanka saduwa ko da ba a fitar da mani ba shi ma yana wajabta yana wajabta wanka قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ruwan wankan janaba na wajaba ne in an ka fitar da ruwan maniyi hukuncin kenan da amma an soke wannan hukunci in mutum ya sadu da matarsa ko ya yi inzali ko bai inzali ba wanka ya kama mana abubuwa biyu ke sa wanka kenan saduwa da mata iltika'ul khitana ne ko kuwa iltika'ul khitana ne ko kuwa a'a fitar da maniyi in mutum ya fitar da maniyi ba ko bai sadu ba ko ba cikin saduwa bane wanka ya wajaba ko kuwa a'a ya sadu da matarsa bai fitar da maniyi ba wanka ya wajaba to sai ya sadu da matarsa sai kuma maniyi ya fito abu sabubba guda biyu kenan suka haɗu wanka ɗaya zai ko biyu eh sabubba guda biyu kowane ɗaya yana wajaba yana wajabta wanka sai suka faru yanzu wanka so ɗaya zai ko so biyu eh so ɗaya zai saboda me saboda wankan guda ɗaya ya wadatar da waɗancan abubuwan da suka faru da yanzu ta iya saboda mai ya wadatar saboda fadarka ko kuwa akwai dalili wanka ɗaya za a yi ko biyu eh saboda mai wai tsarki ake so in an yi wanka ɗaya tsarki ya yi eh Mhm. A- a- ai ba gwaninta ne a ce ya wadatar ba gwaninta mai dalili eh saboda me eh innamal a'malu binniyat eh ba hujja bace akan wannan masala eh eh Mhm. ai babu dalilin da ke cewa an samu inzali saduwa ake magana ko akwai dalilin ke nuna cewa an samu inzali eh eh ya ce me eh a a a a a a a an sadu wankan janaba kenan an samu inzali eh me dalili me dalili me dalili ba ba da ke nuna cewa an samu inzali eh eh ya kewaye gidansa mana ya sadu da iyalansa dama saduwa na wajabta wanka inzali fa an samu inzali akwai tabbas eh babu hujjar babu dalili a wannan ba matsala ba ce ana magana ce in ya faru yaya za a yi mai ke hukunci abubuwa guda biyu ke sa wankan janaba saduwa iltika'ul fitanai ne ba haka bane ba ko da ba a samu izali ba yana wajabta wanka in fitan mani ko da ba a sadu bai sadu da matarsa ba yana wajabta wanka kowanne zaman kansa yake sai aka hada guda biyun duka ya sadu da matarsa kuma ya inzali ba sababin wanka guda biyu ya faru ba kenan ta duk kuka kusan ijma'i kan cewa wanka daya wadatar kuma kuka yi ijma'i akan ba ku da hujja ba haka bane ba mai ce hujja ba ku da hujja ne eh eh ce ta yi duk saduwan ba izali tun da ba matarsa da taba haihuwa a a a a ba matarsa ɗaya da ta taba haihuwa ba haihuwa shi ke nuna cewa ai izali ba ta an ɗauki ciki ba haihuwa ita ce ke nuna cewa an izali don an dauki ciki to ba sa ba dauki ciki ba eh eh eh ai ba ko mariya tulkin fiya mata su ce eh eh eh eh a zahiri ne ko nassi ne in suka ce menana aisha ta ce a a a ba ta ce idan suka sadu ba na kan ga maniyi a kan tufan manzo Allah sai da kankare maniyi cikin abin da mace yake shiga ko kan tufa in an sadu da mace maniyin cikin abin da yake shiga ko kan tufa yake dawowa eh eh me za ku ji a bincike ake bincike shi ke tabbatar bincike shi ke tabbatar da abu ko ya kore abu ko dole sai an yi bincike ke da ku maganar mariyatul qibtiyya na mariya ta taba ba da labarin yadda manzo Allah suke wanka ta raba da labari ita ce saduwa da ita ke nuna cewa an samu inzali ta taba nuna cewa manzo Allah wanka ɗaya ke ko biyu ba inda ta taba eh wai me wai me ah eh me ai ba zance al'ada ake to shi kenan wanka ɗaya wai al'ada ce in mutu ya da matan sai in zai al'ada ce sai ya wanka ɗaya muna magana ne kan shari'a kukan al'ada sai ka kaddara da kanka sai ka kaddara da kanka eh
wannan ya nuna cewa an sadu kuma an yi inzai sai dai hadisi bai nuna cewa wanka yi zai to haka an soke wannan hukunci ne إنما الماء من الماء إنما أنا الماء من الماء الماء كو كو مفركي يفتد مني وكابي كما شبه الماء من الماء إنما الماء من الماء باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان الأنسى لا تزور الختان إن شاء الله هم. ba lallai ba ne ba ba lallai ba ne ba lallai ba ne ba an tabbatar ba babu ma ja a fi wujubul ghusli idan taqal khitanani ai wata mas'ala fi take an ce to mana mutum ya dauko ya dauko ko yayi shirme ko yayi kaza ko ya dauko da abin da aha da ana fada kowa ya san abin da ake nufi ba dariya ma kuke yi ba sai su shigo ciki قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا علي بن محمد التنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزائي قال أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إيه؟ إذا التقى الختانان دليل سبب واحد كده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل, سهل بن سعد السائدي قال أنبأنا بن أبي بن كعب قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد إيش أيوة الماء من الماء إنه sassauci ne a farkon musulunci daga baya aka soke in ba sai an yi insali ba in dai fitana da suka hadu wajibi ne aiwanka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل ابن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل إن يسألون ما تسى وانكايا وجب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الخشفة فقد وجب الغسل إن كاتيا بيسك هد كاتيا النمج يقوي أتكين فرج متي وكايا وجب إذا التقى الختانان أبن أكي نفي in yi sadu da matarsa abin da ke nufi yana bayyana menene hajjin saduwa daidan yake kashafa a lokacin inda aka yi mutum kaciya daidan wajen in ya buya a cikin abin nan dinta ya wada ya isa za a tsayar da hajji zai kashe kaza za a yi kaza za a yi kaza ko duk abin da ya daga shari'a ya wajen to sa'an nan ita kuma mace ta fitar da mani ba ba sadu da ita ba dole wanka ya waje ba dole wanka ya waje ba lallai sai an ba lallai sai ai jima'i da ita da da abin nan da ikhitanin shi ba an manta da karshen Abu Dawuda an tura an tura suka ce duk wasan da namiji da matarsa abinda zai fito mata maziyi ne sai ta je ta wanke ta yi sai in ya kai nan amma akwai wani wasa na musamman suka ce lokacin ba abinda zai fito sai maniyi kuma kowa ya je ya gwada ya dawo kuma kowa ya tabbatar da haka ba haka bane ba wannan ce kiran sallah suke yi wannan ce kabbara suke yi wannan ce kaza kaza suke yi ba haka bane ba irin wacce aka je gari mata kari aka ɗauke tashar da ke ba da sakon jin daɗin irin wannan ake koma mata sai ga ta koma tana ita ma tana jin daɗin rayuwarta yadda kowa ke ci an fahimta babu mani talama wa lam yara balalan ko an manta da lokacin da muka karanta cikin abu dawuda ne an manta kowa na tune eh eh ah ai ba zai yi a manta ba abinda da aka kamar ran asabar muka karanta ranar lahadi da aka zo sai da kowa kan shi kusa bugawa ba haka bane ba cikin talabijin ana ga aka ga wani wani har ya dauki yasa sai yana nuna a'a sai a ce kuma an manta eh wannan ce wallahi kiran sallah suke wannan ce su ce kalmar la ilaha illallah wajen kaza kaza kaza babu mani talama walam yara baladan babin da ke bayani mutum ya yi mafarki amma mani bai fito ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزع الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا إمتي بچي تاش سيغا مني يا فتو ولم ير أنه احتلم أما بيغا يا مفركي وبايا تمتي ويا مفركي أما ديغا مني يا فتو اغتسل سيوانكا وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه amma in ya ga shi ya mafarki yana saduwa da mace har ya gama mani bi fito ba to babu wanka babu ma ja'a fil istitari inda al-ghusli babin da yazo na abinda ake wajibi in mutum zai wanka ya kare kansa kare wanka tsirara kuma inda mutane za su ganshi قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري وابو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال أخبرني محل بن خليفة قال حدثني أبو السمه قال يتي كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناكسنتي إنا يوم الله صلى الله عليه وسلم خدمة يا رجل كده fakana iza arada an yaktasila sai ce in suka fita ko manzo Allah yana zai wanka sai ce kala wallini fa wallihi fa kafaya yace juya ka bani bayan ka ka kare ni wa anshuru sauba fa asturuhu manzo Allah na tsaye sai juya yana kallon wani bangare inda manzo Allah na bayan shi yana manzo Allah na tsaye sai ba manzo Allah bayan sa baya ganin manzo Allah sai kawo labule ko riga ko menene sai ba manzo Allah kariya sai kare manzo Allah manzo Allah na ciki a ciki zai yi wanka قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل أنه قال سألت, سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبها في سفر أنا تنبيا جوا منزو الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى النافلة أتفيا فلم أجد أحدا يخبرني بل سامو سينا رسا ولا زي بعد بياني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب هر سيدنا حدود أم هانئ إر أبي طالب أنه قدم عام الفتح fa'amara bisikirin fasutira alaihi shekarar da aka bude makka wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam shiga makka sai ce ummu hani shi aka kawo labule aka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fagtasala sai wanka a ciki kuma sabbaha samaniya raka'atin sa'an nan sallan nafila raka'a takwas aka ce lokacin walha ne ko suka ce sallan walha kenan قال حدثنا محمد بن عبيد ابن ثعلبة الحماني قال حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن أبي أبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلات ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى shekar ɗayan ku yi wanka tsirara kuma inda ba komai da zai kare shi in ba ka ganin mutane ne sau wa'insu suna kallon ka wannan hadisin da'ifi ne babu ma ja a fin nahayi lilhaƙi na an yi salliya babin da ya zo na an hana mutum lokacin da yake ke cikin matsaya matsu ga fitsari ko kuwa ya yana bukatun da ya je rage nauyi to ya je ya yi komai sa'an na ya samu nutsuwa a cikin sallah in kana cikin bawali ya taso maka sosai ko menene da menene maza maza ka je ka karasa sannan ka zo ka yi sallah a cikin nutsuwa ba a son kana cikin sallah a takure قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أهدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به in mutum yana so ya zagaya ya je ya ga'iti shi aka tada sallah a'a ya je ya ga'itinsa ya samu nutsuwa ya alwala ya zo ya sallah قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا زيد بن الحبابي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عن الصفر بن نصير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقل منذ الله يا حنا متين يصلى الحال ينا cikin alhaqilu yake nan da Hausa yana cikin matsatsi matsuwa na da yawa wace kalma ce za ta ba da ma'anan abin da ake nufi takura damuwa matsuwa duk ba nassi ba ne akan abin da ake nufi eh eh duk ba duk wannan ba nassi damuwa na kawo rashin natsuwa talauci na kawo rashin natsuwa talauci na kawo damuwa bukatuwar me bukatar me yana jin fitsari za a yi mutum yana jin fitsari ko bayan gari ya matsu toji ishe in an ƙara bayani aka ce a shari'a ta ce ya je ya gama komai ya rage nauyi sa'annan sai ya zo ya yi alwala ya je ya salla a cikin nutsuwa amma yana salla in sai ga yana cikin damuwa eh a'a idza إذا جاء العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء lokacin lisha ga abincin dare an kawo mazala ce a fara cin abincin sai a samu nasu a je a yi sallah kar a je ana sallah hankali na kan abinci shari'a musulunci ke nan su ne ai eh eh za a iya ya danganci bukatuwarka zuwa abincin in ka ɗauki ka sa gwargwadon yadda zai rike maka za ka yin sallah sai ka je ka yi sallah ya so ka zo ka miƙe kafanka sai ka gama ala haddasana abubakar bin abi shayba ala haddasana abu usama an idris al-audi an abihi an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaqumu ahadukum ila salati wa bihi adha kada ɗayanku ya tashi zuwa sallah yana tare da azza kazanta tare da shi fitsari na sai fito ko kuwa yana son bayan gari na sai fito قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو هاقل hatta ya takaffa kar ɗaya cikin musulmi ya tashi zai sallah alhali yana ciki ya matsu da bawali ko ga'iti yana bukata kada ya tashi yin sallah har sai ya je ya rage nauyi to sannan sai zai sallah a cikin nasuwa shari'ar musulunci kenan ko babu ma ja'a fil mustahadati allati qad addat ayyama aqra'iha qabla an yastamira biha ad-dama imam ibn haja ya shigo da babin nan da sauri kenan da gaggawa ya fara da istihada akwai jinin haila akwai jinin biki nifasi akwai jinin istihaba jinin istihaba shine jinin da ke fitowa sanadiyar cuta to shi ba shi da lokaci yakan iya fitowa yakan zo ya dau lokaci har ya wuce yakan wata ta ce shekara bakwai tana zubar da jini ya manzo Allah ya zai yanzu shi da daina sallah ya manzo Allah ya ce a'a ba haila ba ce cuta ce a cikin jijiya in lokacin al'adar ki ta ya zo sai ki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan mace in baki dauki maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba za ki taba samun lafiya ko warwara ba a cikin matsalan haila shi yasa a kasa kunne a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa mata gida uku dangane da haila ya ce kin san jinin haila da kalarsa da yadda yake ba kya shakka a cikin kin kware a cikin wannan sai ki aiki da iliminki duk sa'an da kika ga wannan jinin na haila sai ki dakatar da sallah duk sa'an da wannan jinin ya canza kika tabbatar da wannan ba jinin haila bane sai ki wanka ki ta sallah wannan manzo Allah ya dogara ta akan me kan iliminta sanin ilimin da take da shi na sanin bambanta tsakanin jinin haila da jinin cuta mace ta biyu wacce take tana da al'ada shekarar ta nawa tana haila kwana kaza kwana kaza kwana kaza sai aka zo aka yi rashin sa'a ta kamu da cuta sai jinin yake tsayawa ya za ta yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda kina da al'ada in al'adar ki ta cika sai ki wanka ki sallah jini ya ta zuwa ko kar ya zo an fahimta to wacce za ta fara shine wannan wacce ta fara hailan da rikici kuma ta fara hailan bata san kalan jinin haila ba bata kware ba a ciki kuma ba ta da al'ada sai jinin ya zo mata da rigima to ya za ta yi sai manzo Allah ce Allah ya sani ya shaida a cikin ilimin Allah kina yin haila ko kwana shida ko kwana bakwai shi yasa kowanne wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai sa'annan suna kwana shida na cika ko bakwai sai ki wanka ki ci gaba da sallan ki duk bacin da bata dauki waɗannan abubuwa ba ta kama samun rikici kenan har ta gama rayuwarta saboda halin da ake ciki abincin da ake ci bacin rai komai za ka ji ba daɗi ko menene da gashi nan dai abubuwa sai ka ce wace irin rayuwa kenan ake yi kaza kaza ya faru ba ruwan kowa kaza kaza ya faru ba ruwan wace irin rayuwa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin san jinin haila kina bambanta tsakanin jinin haila da istihaba duk sa'an da kika ga jinin haila manzo Allah baki izini ki yi aiki da iliminki sai ki dakatar da sallah duk sa'an da kika ga jinin ya canza ba na haila bane kin ya kira haka sai ki yi wanka ki sallah ko jinin na zubowa manzo Allah ya ya mutunta iliminki ya dogara ya, ya dora ki akan iliminki ta biyu tana da al'ada kowane wata tana haila kwana kaza shekarar ta kaza tana haka sai matsala ta zo ta same ta kwanakin al'adar suka cika jinin yake tsayawa manzo Allah ce sai ki wanka ki sallah ki rabu da jinin ya zo zai tsaya ko ba zai tsaya ba shi ki ta sallaki har ko sabon wata ya zo ta fara al'adan da rigima da rikici bata san kalan jinin haila ba ba ta iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihada sa'annan kuma ba ta da al'ada yanzu ta fara hailan kuma yazo mata da rikici ya za ta yi sai manzo Allah ya ce sai manzo Allah ya dauki mana mafi yawancin mata hailansu ba ya wuce kwana shida ko kwana bakwai sai manzo Allah ce ke Allah ya sani ya shaida kina yin haila kwana shida ko kwana bakwai kowane wata ki dakatar da sallah kwana shida ko kwana bakwai duk wanda kika dauka yayi kwana shida ko kwana bakwai na wucewa sai ki wanka ki ta sallar ki jinin ya zubo ko ya tsaya zai zo ya tsaya da kai an fahimta kwana bakwai kwana shida din nan ko farko wata ko tsakiya ko karshe to banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai warware wannan mas'ala ki samu lafiya saboda in kika bi malamai wanda suka tattauna sai ce to ai akwai istishari tana yi kwana shida sai yanzu kwana shida bai tsaya ba aka shi ta kara kwana kaza bai tsaya ba sai ta kara kwana kaza bai tsaya ba sai ta kara kwana kaza da aka je kololuwa sai aka ce a to ko bai tsaya ba ki wanka ki ta sallah ko to me yasa aka ce ta istizhari wai ana gudun cewa kada zama jinin da ke zuwa dinnan haila ne kuma gashi ta yi wanka tana sallah sai aka ce eh wannan hatsarin da ke ciki bai kai hatsarin da ke cikin ana tsammanin jinin haila ne shi yasa ta wanka tana sallah ta ana ganin ta laifi to ana tsammanin jinin ba haila ba ne istihaza ne kuma yi ka daina sallah kwana goma sha biyar in kin mutu wannan lokacin mai cikin wani hali kenan ba ba haila ba ne kuma kin daina sallah to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai warware miki wannan mas'ala ki zauna lafiya ba ke kadai kika taba haduwa da mas'ala ba eh za mu yi karasa ko? eh? bayanin na da yawa ko? eh? wani yanayi? eh wani jini jinin haila ko nifasi ko istihaba jinin haila na hana sa a sadu da mace jinin nifasi na hana sadu da mace jinin istihara baya hana sadu da mace ba haka bane ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم